الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'adu fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi da kan wato rabon da ‘yar uwa li'ummiya ko ɗan uwa li'ummi wato yake ci na'am na'am وميراث الأخت للأم والأخ للأم سواء الثلث نعم.
لكل واحد وإن تقلوا na'am ذكروا بينهم الذكر الذكر والأنثى سواء malam ya ce wa mirasul ukhti lil ummi a jiya mun yi magana akan yar uwa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da wanda ya faɗi ya rasu idan za ta ci gadon shi idan ta kaɗaita za a ba ta nawa a cikin dukiyar shi za a ba ta rabi idan kuma su biyu ne ko sama da biyu za a ba su ne za a ba su kashi biyu cikin ukun dukiya to waɗannan ya taƙaita ne akan 'yan uwa shaƙiƙai waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da shi wanda ya rasu ko abbai wanda mahaifi ne ya haɗa su to tun da ajiye gado bai yi magana akan 'yan uwa li'ummai ba wanda uwa ce ta haɗa su da shi wannan mamaci amma mahaifi kowa da nashi to shine anan malam zai yi magana akai malam yace gadan yar uwa li ummiya wanda uwa ɗaya ce ta hada su da shi wannan wanda ya rasu idan za ta ci gado za a ba ta asulusu wato kashi ɗayan shida za a kasa dukiya gida shida a ba ta kashi ɗaya wal akhi lil ummi hakanan kuma gadon ɗan uwa wanda yake li'ummi wanda ɗan uwan shi ko ‘yar uwar shi wanda uwa ɗaya ce ta haɗa su amma ba da- banda mahaifi to shi ma za a bashi as-sudus wato kashi ɗayan shida sawa'an duk ɗaya ne wato la farqa baina zakari wal unsa ba bambanci tsakankanin namiji da mace a ɓangaren rabon gado na 'yan uwa li'ummai. 'yan uwa li'ummai su suna ci ne da farali ba sa ci da asibiti ko da namiji ne daga cikinsu to ba zai ci da asibiti ba wato za a ba shi kashi ɗaya cikin shiddar dukiya ta waɗan- ta wanda ya rasu saboda faɗar allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sulus wato idan ya zamanto mutum ya faɗi ya rasu za a gaje shi a matsayin yana bakalala wato baya da ɗa baya da jika baya da mahaifiya baya da mahaifi baya da macen aure walahu akhun amma sai ya zamanto yana da kwai ɗan uwa to ƙura'u ga baki ɗaya alƙira'atul ashira almutawatira wato kowa ya karanta walahu akhun aw ukhtun wato imma waɗanda suke karantawa da naqal imma wanda suke karantawa da sakat imma wanda suke karantawa biduni naqalin wa biduni saktin wato haka suka karanta to akwai ƙira'a wanda take shazza daga abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wato Allah ta'ala ya ce wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun min ummin faliku aw ukhtun falikulli wahidin minhum as wato wanda wannan qira'al ita ta bayyana dan uwan da ake nufi ana saboda in ya zamanto wato aka ɗauki wannan dan uwan da wancan dan uwa na ƙarshen na aya ta ƙarshen suratul nisa'in za mu ga cewa kama akwai tufka da warwara to amma ba tufka da warwara waɗancan ana nufin yan uwa shaƙiƙai ko yan uwa li'abbai wannan kuma ayar tana magana akan yan uwa li ummai dan haka sai ya zama to aljam'u aula min at-tarjih wato idza amkana al-jam'u fala yusaru ila at-tarjih kuma al-qira'atu shadha wato qira'o'i waɗanda suke shawaz ne yusta'anu biha fi bab at-tafsir wato wajen a fito da abu a fili karara ba laifi za iya wato yin amfani da su amma a sallah ko a tilawa ba za a yi amfani da su ba za a karanta su ba to shine yace duk ɗaya ne li kulli wahidin wato ga kowane ɗaya daga cikin su in dai ya kadaita za a kasa dukiya gida shida ce a bashi kashi ɗaya an gane ko wa in kasuru fa thuluthu bainahum adh-dhakar wal unsa fihi sawa'un wato idan ya zamanto waɗannan ƴan uwan li'ummai sun yawaita wato shi wannan wanda ya faɗi ya rasu shine bare a cikinsu mahaifiyar shi da ta haife shi a gidan baban shi sai suka rabu da baban shi sai ta je wani gida ta yi aure da ta je sai da ta aishi sama da ɗiya goma a can yanzu kuma shi wannan baban na shi ne mai kuɗi da ya faɗi ya rasu ya bar mishi miliyoyi yanzu shi ma wannan ƙin ɗan uwan nasu kuma sai ya faɗi ya rasu da ya faɗi ya rasu yanzu sai suka zo su suna neman rabonsu daga wajen dukiyar ɗan uwansu to shine ce fasulusu bainahum to za a ba su kashi ɗayan ukun dukiyar wannan mamacin ne su je su raba a tsakankaninsu azzakaru wal unsa fihi sawa'un namiji da mace wato za a ba su rabo daidai a cikin wannan wannan sulusi din idan aka zo in maza tara ne in mata goma ne in kaza ne kawai kasawa za a yi adadin mutanen kowa da ɗauki kashi ɗaya ne wato a ɓangaren abin da ya shafi yan uwali ummai babu lizzakari mislu hazzul unsayi saboda haka Allah subhanahu wata'ala ce an gane ko wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum wasudus sai Allah ce wa in kanu aktsara min zalika fahum shuraka'u fi thuluth wato za su yi tarayya a cikin thuluthi kashi ɗayan ukun dukiyar shi wannan wanda ya rasu min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin ghayra mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim na'am wa yahduhu 'anil mirathi waladun wa banuhu wal aqu wal jaddu
والجد للأب ويحجبهم عن الميراث الولد الولد لا نتسو wato yana sha makancewa ‘yan uwa li'ummai game da cin gado wato yanzu kuma zai yi magana akan wato waɗanda suke sha makancewa akwai hajibu isƙaɗin akwai hajibu naƙalin wato zai yi magana ne akan hajibu isƙaɗin anan wato idan mutum ya faɗi ya rasu ya zamanto yana da kwai ɗa na ciki ɗan shi na tsatson shi to ‘yan uwan shi li'ummai ba za a ba su komai ba ta hanyar gado sai dai za a ba su ɗan wato alhakin ido saboda wannan mutumin ya faɗi ya rasu yana da dukiya mai yawa su ba su da kobiye suna titiriti ba laifi za a iya taimaka musu a ba su ko bahun shinkafa ɗaya ɗaya ko a ɗan ba su wani abu wanda za su je su siyi wato su siyi iri wanda za su shuka a gonakansu wa banuhu hakanan kuma jikoki ɗiyan ɗa wato sun sha makance ‘yan uwa ummai daga cin gadon ɗan uwansu in dai akwai jikoki ko da jika ɗaya ne ba wai jikoki ba ko da jika ɗaya ne namiji ya sha makance su daga cin gado sun tashi daga aiki ba za su ci komai ba wal'abu hakanan idan mahaifi ya zamanto da ran shi to ‘yan uwa dama ba a maganarsu su ma ba za a ba su komai ba mahaifi ya sha makance su wannan duka hajjibu iskatsin ne ya sha makance su daga cin wannan dukiya ta ɗan uwansu waljaddu lil'abi hakanan kuma kaka na ɓangaren mahaifi wato wannan wanda ya faɗi wanda ya rasu ɗin nan baban shi shi ma ya rasu amma kakan shi da ran shi baban baban shi da ran shi to wannan baban baban nashi wanda Allah ya mai nisan kwana to ya sha makance waɗannan 'yan uwa li'ummai daga cin gado an gane ko na'am
والأخ يرث المال إذا انفرد كان شقيقا أو لأبي to shikenan malam yace wal akhu dan uwa namiji yarithul mala idan farada yana gajewa dukiya ta dan uwan shi baki dayanta idan farada idan dai ya kadaita idan ya zama shi kadai ne zai ci gadan to wannan dan uwan zai kwashe dukiyar gabaki dayanta amma anan dan uwan yace kana shaqiqan auli abin wato kana hadhal akhu shaqiqan auli abin wannan ɗan uwa ya kasance wanda suka fito ciki ɗaya ne da shi wanda ya faɗi ya rasun nan kuma mahaifinsu guda aule abin ko kuma a'a ba ciki ɗaya suka fito ba amma mahaifinsu guda to wannan zai iya cinyewa dukiya ga baki ɗayanta ko ta kai miliyan nawa an gane ko? na'am والشقيق يحجب يحجب الأخ للأب washaƙiƙu ɗan uwa wanda gaba da baya kuka fito ciki ɗaya da shi mahaifiya ɗaya mahaifi guda ɗaya to ya hajjibul akha lil abi yana shamakancewa ɗan uwa wanda yake li abi wato wannan shine hajjibu isqatun shi ma wato yana shamakance shi wannan ɗan uwa li abi ba zai ci komai ba in dai akwai ɗan uwa shaƙiƙi to li abi sai dai ala bashi haƙuri eh in wannan ɗan uwa nashi kafin ya rasu ya san cewa dama in ya faɗi ya rasu wannan ɗan uwan baya bari bai ci komai in ya mishi alheri to fa lillahi alhamdu amma in bai mishi alheri ba ba wani abin da za a bashi an gane ko na'am وإن كان أخ وأخت فأكثر شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حد الأنثيين malam ya ce wa in kana akhun idan ya zamanto an samu ɗan uwa namiji wa ukhtun da ‘yar uwa ta mata fa aktharu ko sama da haka ne ya zamanto an samu wake da shinkafa wato maza da mata shaƙa'iƙa ya zamanto shaƙiƙai ne dukkansu cikinsu guda wato mahaifinsu dama mace ɗaya ce ya aura mamarsu ce ya zamanto dukkansu uwa ɗaya uba ɗaya ne aule abin ko kuma a'a shi kaɗai ne yake shi kaɗai ne a gurin mahaifiyar shi amma yana da kwai yan uwa wanda mahaifi ne ya haɗa su su ne li'abbai to falmalu bainahum lizzakari mithlu hazzil unsayayn wato sai su je su raba dukiyar a tsakankanin su namiji za a bashi kwatankwacin rabon mace guda biyu wato idan aka zo za a kasa dukiyar za a yi lissafi ne adadin mutanen maza biyar mata bakwai to za a kasa dukiyar gida goma sha bakwai wannan mata bakwai ɗin suka zo kowa ta ɗauki kashi ɗaya dai bakwai ya ƙare na sama biyar goma nan da ya saura kowa daga cikin namiji sai ya ja kashi biyu na'am
وإن كان مع الأخ ذو سهم بدأ بدأ بأهل السهام وكان له ما بقي to shikenan wa in kana ma'ala akhi zu sahamin idan ya kasance daga cikin waɗanda suka yi saura a duniya bayan wannan mutum ya rasu akwai zu sahamin ma'abucin rabo akwai ma'abucin ci da farali ma'ala akhi tare da wannan dan uwa shaƙiƙi dan uwa shaƙiƙi in dai namiji ne ba da farali ba zai ci shi zai zama to asibi ne an gane ku to in har ya zamanto akwai wani wanda yake ci da farali wanda kuma ba zai iya sha makancewa dan uwan ba daga cin gado duka to yanzu budi'a bi ahli sihami sai a fara da fidda ma'abuta rababbuka sai a zo in ya zamanto mutumin da ya faɗi ya rasu yana da matar shi guda ɗaya yana da ɗiye shi ta tsatsa guda ɗaya amma uwa da uba duka sun rasu amma dan uwan shi da rai to yanzu sai a zo a raba a kasa dukiya gida 24 idan aka kasa dukiya gida 24 matar shi sai a bata kashi uku diyar shi ta tsatso sai a bata kashi 12 yanzu an hudda kashi 15 sauran kashi tara to kashi tara wannan sai a baiwa wannan dan uwa saboda ya zama to asibi ne kuma yake alaihi salatu wassalamu haka ya faɗa wato aula rajulin zakarin wato shi yafi kowa dacewa da ya ci abin da ya saura alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakarin wato wannan shine abin da za a yi na'am وكذلك يقول ما بقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين malam yace wa kadhalika hakanan dai za a yi shine yace hakanan yakunu ma baqiya lil ikhwati wal akhwati wato abin da yayi saura bayan an hudda masu ci da farali to abin da yayi saura yakunu lil ikhwati wal akhwat wato za a raba shi ga ƴan uwa maza ga ƴan uwa mata in ya zamanto wato da shi ya faɗi ya rasu ya zamanto dama mahaifiyarsu su wajen takwas ta haifa kuma yanzu a cikin takwas shi kaɗai ne ya faɗi ya rasu amma ya zamanto yana da kwai mace yana da ɗiya ɗaya to yanzu in aka hudda rabon matar tashi da rabon ɗiyar shi to abin da ya saura wannan kashi guda taran wannan sai ya kasance tsakankanin wannan 'yan uwan nashi maza da mata su je su raba lizzakari mithlu hazzil unsayain wato namiji za a ba shi kwatamkacin rabon mace guda biyu na'am فإن لم يبق شيء فلا شيء لهم Mm.
إلا أن يكون في أهل السهام إخوة لأم قد يشتروا ثلثة Mm.
وقد بقي أخ شقيق أو إخوة ذكور Mm. to أو shikenan ذكور وإناث شقائق معهم to shikenan malam yace fa illam yabqa shay'un idan ya zamanto ba wani abu da ya saura na dukiyar bayan ma'abuta ce da farali an ba su rababbukan su sai ya zamanto wato wafaqa shannu tabaqa wato haduwa ta zo daidai da zama adadin masu ci da farali adadin dukiyar gabaki daya ya zama ba su bar ba komai to falashe alahu wato ba wani abu wanda za a baiwa waɗannan 'yan uwa shaƙiƙai ko 'yan uwa li'abbai in kaga an ce za a baiwa 'yan uwa shaƙiƙai illa an ya kuna fi ahali sihami ikhwatul li'ummi sai dai in ya zamanto a cikin wato ma'abuta rababbukan wannan akwai 'yan uwa li'ummi akwai lokacin da 'yan uwa li'ummai suke cin gado dalilinsu 'yan uwa shaƙiƙai su ci gado an gane ku? akwai gurin da gashi wannan mahaifiyar ku ɗaya baban ku ɗaya da shi amma ba za ka ci gadon shi ba ga wanda suke uwa ɗaya can shi ya ci gado to in ya zama to an samu irin haka ya su zo su taimaka musu an gane ku ya mana kai dai zauna ana ɗaruwari tun sulsa eh eh saboda su ‘yan uwa shaƙiƙai suna ci ne da fa- suna ci ne da asuci to shi kuma asibi zai yi haƙuri ne sai an hudda masu ci da farali sannan shi ya ci an gane ku to yanzu sai ya zamanto akwai ‘yan uwa li'ummai wanda su kuma sun ci sulusi da aka zo misali mutum da ya rasu da ya rasu akwai ‘yan uwan shi li'ummai wanda suke uwa ɗaya akwai kuma ‘yan uwan shi shaƙiƙai wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya mahaifiyarsu armanta biyu ta yi aure da farko ta a hidiya uku a wani gida yanzu da ta zo gidan babansu ya ta a hidiya hudu nawa yin aka hada bakwai shi ya faɗi ya rasu sauran ɗiya nawa shidda uku uwa ɗaya uba ɗaya uku uwa ɗaya to yanzu sai ya zama to mace ce dama ta faɗi ta rasu sai ya zamanto da ta faɗi ta rasu ta bar 'yan uwanta shaƙiƙai guda uku maza ga 'yan uwanta li'ummai guda uku mata Eh, ina zuwa ai in aka kare rabon shi ma za a kana miji ba sai bace ba to yanzu sai ya zamanto mijinta zai ci gadonta ko kuma ba ta da ɗa ba ta da jika me za a bai wa mijinta Mm, nisufi za a bashi sai ya zamanto tana da kwai uwa babanta ya rasu uwata me za a bata eh sulusi za a bata ko to shikenan sai ya zamanto kuma ga 'yan uwa le ummai su guda uku nawa za a ba su Mm. sulusi da ko sulusi sulusi za a ba su to in aka kasa dukiya gida shidda dukanta shi miji da yake neman rabi kashi nawa za a ba shi kashi uku su kuma yan uwa li'ummai da suke neman kashi ɗaya cikin uku nawa za a ba su kashi biyu to sulusi kuma ita uwa take nema kashi nawa sauran nawa kuma babu komai yanzu wannan sulusi da yan uwa li'ummai suka gada sai su tarda eh, wato yan uwa shagiƙai sai su tarda su amma sai shagiƙai ana ban da li'abbai yan uwa shagiƙai sai su tarda su su ce to yau mu ma mun kwazo muku wato za a raba da mu amma lizzakari- babu lizzakari misul hazir unsiyan daidai da daidai za a yi an gane ku wa qad baqiya akhun shaqiqun aw ikhwatun dhukurun aw dhukurun wa inathun shaqa'iqu ma'ahum wato haƙiƙa ɗan uwa shaƙiƙi ko ƴan uwa shaƙiƙai maza zungur sun yi saura ko kuma maza da mata shaƙiƙai tare da waɗannan ƴan uwan li'ummai to fa yusharikuna kulluhum al-ikhwata lil-ummi fi thuluthihim wato su dukansu gabaki ɗaya sai su yi tarayya da waɗannan ƴan uwa li'ummai ɗin nan cikin wannan thuluthi da suka samu na rabo fa yakunu bainahum bis-sawa'i wato he su raba a tsakankanin su daidai da daidai la farqa bainaz zakari wal unsa an gane ko ba zai ce ba aini bi rab- rabon ma- ma- mata biyu za a bani ne kowa iri ɗaya za a yi ana in jika bakwai suka samu daidai da daidai za su raba to wahiyar faridatu lati tusamma al-mushtarika wato wannan ita ce farillar da ake ce da ita al-mushtarika wanda ta hada yan uwa shaƙiƙai da yan uwa li'ummai wannan kuma a zamanin Umar dan Khattab ne wato a zamanin Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi saboda hukumce-hukumce suna a- a tajaddudat wato ana samun waɗansu masail wanda ya zamanto a zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalam irin wannan matsalar ba ta faru ba to shine sai ya tattara sahabbai tun a zamanin abubakar dama haka a irin hakan ɗin tana faruwa lokacin da a zamanin abubakar kaka aka zo ta ce ita ai jikanta ya faɗi ya rasu ya za a yi menene rabanta abubakar ya ce shi bai san wani rabanta ba a littafin allah alkur'ani kawai ta yi haƙuri to ta taurare ta dage akan cewa dai sai an leƙa wannan littafin na allah to akwai muhammadu ibn maslama da ko uquba dan amir ne su biyu dai suka ce sun gani cewa manzon allah ya bata sulusi wato shi ma a zamanin umar da suka zo da aka yi wannan rabo a kare gashi yan uwa li'ummai sun tashi da sulusi amma yan uwa shekaru ko biya ba su tashi da ita ba bayan an tashi ɗaya daga cikin yan uwa shakikai wato ya zai samu umar ya ce shi amirul mu'mini na ka kaddara babanmu jaki ne shin uwa ba ta haɗa mu da su ba ai in dai wato in dai ‘yan uwa ne shiki ‘yan uwa ne uwa ce ta haɗa mu da su to tun da uwa ta haɗa mu da su dole abin da suka ci mu mamaci ai bai kamata ba a ce a yi tuya a manta da albasa in dai har mu ba a ce ba mu za mu riƙe wannan sulusi bai kamata ba a ce su za- za su ja shi tun da su uwa ce kaɗai to kuma mu kuma uwa da uba ce to a ƙaddara babanmu jaki ne ko dutse ne tun da alaisatul ummu jama'atuna Mm, ya ce to ku je ku raba tsakankaninku saboda ya zamanto maslaha Mm, na'am ولو كان من بقي إخوة لأب لم يشارك الإخوة للأم لخروج معه إلى عادة الأم malam ya ce walau kana man baqiya ikhwatul li'abin li'abin da a ce walau kana man baqiya ikhwatal li'abin da a ce waɗanda suka yi sauran bayan ma'abuta ci da farali sun cinye dukiya ga baki ɗaya sai ya zama to wanda suka yi sauran ƴan uwa ne li'abbai lam yusharikul ikhwata lil ummi to ba za su yi tarayya ba da waɗannan ƴan uwa li ummai don me malam ya ce li khurujihim an wiladatil ummi saboda sun fita daga wato aifuwar mahaifiyar wannan tasu wato saboda ba mahaifiya ɗaya ta haife su ba sun fita daga cikin waɗanda za su ci wannan gado kenan na'am وإن كان من بقي أختا أو أخوات لأبوين أو لأب وعيل لهن to shi kenan to yanzu inda a ce kuma waɗanda suka yi sauran babu maza a cikinsu su shaƙiƙan nan uktan ‘yar uwa ce shaƙiƙiya uwa ɗaya uba ɗaya au akhawatin li abawaini ko kuma ‘yan uwa ne mata zungur uwa ɗaya uba ɗaya ba namiji a cikinsu au li abin ko kuma ‘yar uwa ce li abi ba ‘yar uwa li ummiya ba ba ‘yar ba- ba- eh, ‘yar uwa li abi an gane ko ko ‘yan uwa li abbai u'ila lahunna to sai a yi musu aulu sai a lissafa farillarsu a ƙarawa wannan rabon ruwa hal ya kai daidai da rabonsu gabaki ɗaya sai a hudda kowa da kowa a bashi a sallam kowa ya je yi wa wato ɗan uwansa addu'a to kuma a nan shine idan muka ɗauko ɗazu zaujin wa ummin wa jaddatin to za mu ga cewa za su za su ci gado a nan yanzu ga miji ga uwa ga 'yan uwa su kaɗai sun cinye gado to yanzu sai a ƙara rabonsu idan aka ƙara rabonsu sai ya zamanto a raba gida tara dukiya maimakon da a kasa ta gida shidda sai a kai ta gida tara in 'yar uwa ɗaya ce an gane ko in 'yar uwa ɗaya ce yanzu miji nawa yake nema nasufi ko cikin shidda nawa ne nasufi uku sai a bashi kashi uku su yan uwa yan uwa shakikiya ko yan uwa ne abi nawa take nema ita ma nasufi take nema to a kashi taran wannan da aka yanzu in aka ba miji kashi uku aka ba yar uwa kashi uku sauran kashi na sauran kashi uku ko to uwa ita kuma dama sulusi za a bata sai a bata sulusi sauran kashi na auren kashi biyu kashi biyu sai a baiwa yan uwa li ummai da je su raba wannan shine a matsayin sulusun su an gane ko in ya zamanto matan kuma biyu ne yan uwa sai ya zamanto raban ya kai goma in aka yi rabo goma shikenan su sulusanin su shine kashi hudu cikin shida za a ba su kashi hudun su shi miji a ba shi kashi uku ita uwa a ba ta kashi daya yan uwa li ummai a ba su kashi biyu shikenan a je a wa mamaci addu'a Allah ji kansa Allah ya gafarta mishi na'am وإن كان من قبل الأم أخ واحد أو أخت لم تكن مشتركة وكان ما بقي للأخوة mm.
إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا
to shi kenan malam ya ce wa in kana min ƙibalil ummi akhun wahidun idan ya zamanto daga ɓangaren waɗannan 'yan uwa li ummai ba 'yan uwa ba ne ɗan uwa ne guda ɗaya tal ɗan uwa ne li ummi au ukhtun ko kuma 'yar uwa ce guda ɗaya tal to lam takun mushtarikatan wato wannan farillal ba a ce da ita al mushtarika saboda ba za ta haɗa ba ‘yan uwa li'ummai da ‘yan uwa shaƙiƙai ba. Wa kana ma baƙiya lil'ikhwati in kanu zukuran au zukuran wa inatsan. Sai ya zamanto abin da ya saura za a damƙa wa ‘yan uwan nashi ne shaƙiƙai li'abbai ko shaƙiƙai ko kuma li'abbai. Zukuran waɗanda suke maza ne zungur au zukuran wa inatsan ko kuma maza da mata ne. wato za a raba musu je su za a ba su abin da ya saura bayan an baiwa wannan matar ko wannan namijin su da sun shi saboda yadda namiji da mace bangaren yan uwa li ummai duka ɗaya ne an gane ko to wa na'am وإن كن إناثا لأبوين أو لأب أعيل لهن to wa in kunna inatsan idan waɗannan yan uwan sun zamanto mata ne yan uwa ne mata shaƙiƙai auli abin ko kuma ‘yan uwan mata ne da abai su ba sa jin haƙuri ba mata ba sa jin haƙuri su inda su ne da farali za su ci ba za a ba su haƙuri ba inda namiji ne a cikinsu za a ba su haƙuri ya haƙura shi in ya haƙura kuma ya lallaɓi ‘yan uwan shi amma in dai mata ne zungurto ba za a ce musu su yi haƙuri ba dole ne u'ila lahunna za a yi musu aulu za a diba abin da za su iya ci kawai a ƙara rabon nasu in aka ƙara rabonsu shi kenan sai a ba kowa haƙin shi a tafi shi kenan na'am والأخ للأب كالشقيق في عالم الشقيق Mm.
والمرأة المشتركة wal akhu lil abi dan uwa wanda yake li abi ka shaqiqi tamkar dan uwa ne wanda yake shaqiqi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da shi wannan mamaci illa fi mas'alatin wahida shine ce illa fil mushtarika face dai a cikin farillar da ake ce da ita mushtarika wanda muka yi bayaninta a baya wannan dan uwa li'abi ba zai zama to tamkar dan uwa shaqiqi ba li'annahu kharaja an wiladatil ummi na'am وابن الأخ كالأخ في عالم الأخ Mm.
كان شقيقا أو لأب wa bunul akh dan dan uwa kal akhi wato a matsayin dan uwa yake fi adami akhi a cikin rashin dan uwa in ya zama to kuna ciki ɗaya da mutum wato yayanka ne da kai da shi ku bi ne sai ya zama to ya rasu ya barka yanzu da ya rasu ya barka ana nan ana nan kai baka yi aure ba amma shi ya bar ɗiya uku sai ka rasu to yanzu da ka rasu waɗannan ɗiyan nashi a matsayin shi suke a wajenka in uwa ɗaya uba ɗaya kuke da wannan mutumin wanda ya bar ɗiya uku waɗannan ɗiyan nashi za su zama to su ne a asubanka su cinye gadonka Mm. kana shaqiqan aw li'abin wannan dan uwa ya kasance shaqiqi ne ko li'abi alhamdulillah alilmu indahu wallahu ta'ala a'lam وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آه.